أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالمين إنك حميد المجيد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لمزريتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا أو امرأة ينكرها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماوات والأرض وإنا إياكم على هدى أو في ضلال قل لا تسألون عما أجرنا ولا نسأل عما يعملون قل يجمع بيننا ربنا بما يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين أنعموا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أرون آه قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين آه من ذا الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى yake horonsa cewa su mutanen Quraysh za su tambaye ka waye Allah za su tambaye ka waye Allah ka zo ka dame mu mu bauta masa waye shi shi Allah shi ne kun man yarzuqukum ai shi waye shi ne wannan da yake arzuta ku wannan da yake arzuta ku yake ba ku arziki a sammai da ƙasa yana ba da arziki a sammai da ƙasa gaba shi ɗaya a sammai ya sauko muku da ruwa tsironku ya fito ku noma ku ci ku sayar ku samu arziki dabbobinku su ci su koshi su ku sayar ku samu arziki shi ne ma'ana yanzu ku kuma ayyana ba ku arziki a sama sababin arziki kenan shi ne ruwa shi ne sababin arziki ko ba shi ba sai ruwa ya sauko tukuru tsoro ya yi in ma damuna za ka yi in ma ka bari wannan abu baye baye ko ya ma'ana ko yana a sama kamar ruwa in ya sauka shi ne noman damuna ma shi yake amma noman rani kake ruwan nan da ya sauko ya taru a ƙasa shi ne in ma noman a bayi kake yi rijiyar da za fito da ruwan nan ruwan saman nan ne da ya zubu ya tsotse ya shiga ƙasa shi ne kuke samu kuke fito da shi to domin haka shi Allah shi ne yake arzuta ku yake arzuta ku daga sama sannan ya fito muku sababin wannan ruwan da ya sauko daga sama ku samu tsirra a ƙasa tsirra ɗin ko kayan da masu kiyayi wanda ku da dabbobin ku duk ku yi amfani da shi irin su hatsi irin su dawa irin su masara irin su shinkafa irin su alkama irin su acca duk wayannan kuma za ku ci dabbobin ku masu ci in kuka girbe ku ne masu cin 'ya'yan kuma ƙaiƙayinsa da kaɗaransa da ciyawansa da dusansa dabbobin ku su ci to kaga kuma dabbobin kutsin sun ci su ne suke kiba su girma ku je ku sayar ku samu kuɗi to a kenan arziki Allah ne ke arzuta da ku da sama da ƙasa gabaki ɗaya Allah ne yake arzuta da ku to domin haka sai musu wannan Allah da nake ku bauta masa shi kadai din nan shine Allah nan da yake arzutar da ku daga sama hakan nan yake daga ƙasa in su sun ce a baji ba ne kai dai ba ruwan ka ce musu kulillah ka ce Allah shine ni na sani amma wanda ku kuke faɗa ni ba san su ba domin haka wa inna au iyakum to ku san cewa tsakanin mu da ku wa inna aw iyyakum daga tsakanin mu da ku la ala hudan aw fi dalalin mubin mu masu bauta wa Allah ɗaya mai kadai tashi mai kewa shine yake arzuta bawansa daga ruwan da zai saukar daga sama da tsirran da zai fitar daga ƙasa a ku ne a kan bata mu ne a ku ne kuma kan shirya da kuke dangana wayannan abubuwa zuwa ga wani Allah ku yi tunani mana a mu da kowa yayi mai gaskiya ai mu ne ko ba ga muku ba ai mu ne masu gaskiya mu ne wanda muke kan shirya ku ba kun ce wayannan abubuwan waɗannan gumakai to gumakan kun nan bari a tambaye ku wayannan gumakan da kuka sassaka wani daga itaciya kuka sassaka wani daga tagulla kuka kera wani daga tago kuka gina wayansu abubuwa to waye ya halitti ni kafin allolin naku waye halitti wannan tagon da kuka yi Allah da shi shi Allah naku shi ne halitti tagon kuma ka za ka halitte shi a tabo waye ya yi wannan kalban da kuka kera kuka ce Allah shin Allah naku da kuka kera a kalabuna ko a tagulla su ne suka halitti kalban da tagulla sannan kuka halitte su daga su kare su wa anna tufaku ai ya kamata wani da uba ku daina hauka ne ma in ba mutum ma hukaci ba mai hankali ka zo ka ce mai wanda ya kera tabaro misali wani mai masalul ala ka zo ka ce wanda ya kera tabaro tabaro da kuma kera shi zai yi a ai babu ne da ma hankali zai dauka ba babu ne wanda zai yi zai yi ba domin haka ko ban faɗa ba ai ni mu ne akan shirya ku ba kan shirya ba kamar inda na ga muku jiya in ka zo ka ce mutum tsakani ni da kai ɗaya da zai da shi ɗaya to ai ka mun cewa kanka ne cewa kai ne naka da kai eh bari ni da kai ba kana son mu yi abu ba to ai tsakanin mu ni ne zan da ke ka kamar haka ne ka ga masa ko ba haka ba ko ka samu ɗanka ka ce a ɗanka a kai kana wasa da ziko in na sa ka abu ba ka yi to shi kenan in na kama ka ma da ku ainihin yaro yana da hankali ba zai taɓa tunanin cewa za mu da kutsin ai shi ma da kirka kai maka da ke shi ba a shi ne zai da ku ɗaya mu da zai da ku to wa zai ya cancanta da ku yaro ne ya kamata ya da ku to kenan kamar haka ne wa inna au iyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin ai an ba su yanki na magana ga shi yanki akwai to amma ainihin hankali ake ba wa yanki sai dai irin yankin Najeriya ne kasar Najeriya yankin Najeriya ta hauka ta yi Najeriya wa? ta san muna da yanki amma na hauka ka san ba Najeriya ba wannan abun ba wanda ya san kan wannan abun ne ku daina yawan tafi tafi ba ko ba haka ba idan kamar da na ga muku sai dai yanci irin na Najeriya in Najeriya ne in ba Najeriya ba ina kasar da za ka ga mutum ya sa shugaban kasa yana zagi ko shugabanka ko malaminka ko wanda ya girme ka kaga wannan yanki ne amma na hauka ko a amerika ba yi wannan ko amerikan da ake tashi ita ce ta kawo demokrati din kai kafin amerika kasan demokrati ba a contemporary world ne na yanzu shekara ɗari biyu da suka wuce ɗari uku ne amerika suka farfado da ita an ba ka ba ainihin kalmar democrat kalma ce guda biyu ai na greek dema da crack dema hukunci crack na mutane hukuncin mutane power to the people by the people for people kaga shi ne kaga abin da za ka san democracy kafirci ne ke la hukuma illa lillah ai hukunci na Allah ne fahkum bima anzalallah ai hukunci na Allah ba amma za ce wani abu wai banza abin da wai suka ce suka rubuta a ce hukunci daga mutum wani irin hukunci daga gare ne kuma zuwa gare ne kaga hauka kenan power from the people by the people to the people kaji haukan banza wadda muka wadda power daga gare ni kuma zuwa gare ni kuma me wannan inda daga gare ni ya kyale ni wannan sai ka gaya mun dambara ne daga gare ka in ba haka wa ne ne to wannan Allah shine mai hukunci Allah shine komai da komai mai azurtawa domin haka in dai kuna da hankali wa inna au iyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin na'am وَإِذَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَشْرَكُوا فَلَا تُسْأَلُ عَمَّا يَعْمَلُونَ to domin haka ku san cewa ku je ku yi akwai ranar kin dallaji yaushe ne ran da aka saci jaki mai gari ba ai kowa ma wani zilalin jaki a garin nan zaki a babu sai ranar kuwa yake dillanci tun da hanyar mai gari haka to in ba haka ba ai shi ne Allah ya ce to shi kenan ba kun ce allolin ku nan su suke kaza su suke kaza ba to mu tafi ai akwai ranar da za ta zo la tusaluna amma ajramna in ma mu ne muka yi rashin kirki to ina ruwanku ai muwa za a tambaya kamar inda ku ayyukanku na banza din ba za a tambaye mu ba ayyukanku na banza da kuke yi ba na kafirci da sauran almasha ai ba mu za a tambaya ba ku zai bi abun yau matubula sara'ir ai ran da za a cire komi a kowace kowa ya ga aikinsa kowa a baki a kullu insanin alzamna hu ta'irahu fi unqi wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban yaqra'uhu manshura wa kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ai a wannan ranar za ku san cewa mu ne ba mu da kirki ko ku ne ba ku da kirki sai a wannan rana sai ba za a san wannan ba sai yau mutum lasara'i ran da za a cire komai za a jefar dace kowa karanta kai da kanka kai za ka karanta abinka kowane mutum aikin da ya yi in ba ka yi dilitin ba in abu mara kyau ka yi kai dilitin nashi da wuri ne dilitin kai ka nemi gafara a wajen Allah kai istighfar ai maka deleting din sa amma ba haka ba ka bari ya taru ran da aka ciro aka yi printing nashi to zaka faɗi gaskiyan ka kuma ba wani waje za a kawo maka shi ba kullu insani alzamnahu ta'irahu fi unqi kowa mun sa masa memory naji a wuyansa kowa yanzu akwai memory naka nan wannan memory yana recording duk abin da kake duk abin da kake yi yana recording kamar inda wannan na'ura bayana da wani abu mai ba ne eh ai gama nan ake sakawa yi ai ba ciki ake nan wuya ne ga nan an bude sai a sa'a nan to hakan nan kai ma haka na kai yana nan kuma wannan na'uran in aka sa maka 165 gigabyte ah akwai 100 bai daukan 165 gigabyte ba irin naku ƙanana wani masu 18 gigabyte 26 gigabyte ba akwai mai daukan 165 gigabyte gb to wannan yana daukan fotuna kusan triliyon to a rayuwar kuma za ka zauna triliyon bidiyo ma akwai audio ma akwai picture haka akwai duk akwai kuma idon mutum da kuke gani yana kafta din nan ta ta ta din nan shooting ne yake yi kun san professional digital camera in akwai dan jarida cikin ku ko da kai martaban ku ko kuna na dan jarida Najeriya na zai ina zai iya siyan professional digital camera wanda ya kai biliyon ishirin dan abin ɗaukar hoto wannan professional digital camera ka danna gam nashi ka ɗan ɗin za ka jira yana ɗaukan hoto a danna ɗaya hoto iri iri iri iri zai ɗauki hoto arba'in da takwas idan mutum ko kowane kyafta yana ɗaukan hoto tamanin duk kyafta da kai to yanzu ka ɗauka ba ka yi dilitin ba idonka kana ta ɗaukan mata suna wucewa kana tunatin nasu kana ɗaukan bayan su kana ɗaukan gaban su kana ɗauka wannan kana yi kagar kagar kagar kagar gobe aka zo aka ce aka yi maka printing out nasu alzamna hu qa'ilahu bi unsi wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati a aka fito maka da su in ji manzo Allah mutum zai samu littafin ayyukansa ganin idonsa ganin idonsa don yawan to don ka za a yi maka fureji ne to ya za ka yi a yanzu misali kaga mu sake koma wannan din wannan memory din nan ba ma wai da yawa ba gigabyte biyu 2 gigabyte zai iya kai lodin din congress library ka san ba library mai babba a duniya irin library na congress na majalisar dokokin america shi ne babban library a duniya don akwai littattafai fiye da miliyon hamsin ba littafin da za buga a duniya ko aka yi yake inda an rubuta ko baka buga ba to bayan sati ɗaya congress za su samu su nema su siya su aji ko na ne na larabci ne na turanci ne na faransanci ne na jamulanci ne duk wani yaren duniya ba yaren da babu littafinsa a congress na ne to ko shi yanzu za ka kai jaruwatin nan yanzu da ka shiga gmail congress bu za ka ya yi maka jaruwatin nan kamar inda maktabin shamila na saudiya zai yi maka jaruwatin nan shi gaba ki daya alexandria library na Egypt wanda akwai littattafai miliyan takwas a ciki zai yi mata downloadin nan za ka ga kana tafiya da wannan ɗan abu littattafai ma miliyoyi tana tafiya da su hoto kuma haka wannan dukka in ka duba ai Allah dama ya gaya mana sai na nuna muku cewa kaɗai tana ni kaɗai ni ne gaskiya wallahu huwal haq wama ta duna min dunihi huwa al-batil sai na nuna muku wannan kafin duniya ta kai ita sanurikum ayatina fil afaq wa fi anfusikum hatta yatabayyana lakum al-haqq har sai kun san gaskiya ba wanda zai mutu bai san gaskiya ba li yahluka man halaka an bayyinati wa yahmi man hayya an bayyinati wanda ya je halaka ma bayan ya sani tukunna halaka wanda kuma ya shiryu ma bisa sani ne ya shiryu saboda in musulunci ba so ka shiga idon ka rufe a bude ka ka nema ka san musulunci gaskiya ne ka shiga ta ta ya ce annabi in ji Allah kul hadhihi sabili adu ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba ke musu wannan hanya ta barkin da nake kira ku kaza ai ina kiran ku ne ina mai sane da duk abin da yake ina mai ganewa shi ne basira ba basar ba basira basira shi ne gane abu a kan na gane ne nake kiran ku ba ni kaɗai yi makai ya ce wa mani taba duk wanda ya bi tafarki na to ya yi addinin sabbi sassani Allah ba ya son izin sa addini ka zo kana jahili kawai kana addini wani ka ji ana Allah akwai kana Allah akwai kai baka san me ya sa ake ce Allah kun me ma'anan Allahu akbar me ya akbar din me ya ma'anar Allah me ya ma'anar akbar me ya sa aka haɗa su aka ce Allahu akbar ya kamata ka san haka ya kamata ka san waye Allah ko kana zikiri la ilaha illallah ka san me la ilaha din la din nan la nafiya ne ko la nafiya ne ya kamata ka sani kawai ta yi gumi tana tsarni tana ihu ba ka haskin kanka a bakin ka tsayi hammatan ka tsami wai kai zaki ne kana ihu To, ka ji Allah ma kenan ka zama abin da Allah yake faɗa ka zama ma'ana la ilaha illallah ba hauka bane kawai kana yi ya kawai da ka san yayi ma'ana la ilaha illallah wannan ladin ne ne aka yi nabi me aka kore illa din me aka tabbatar dan wannan istisna tasbuti ne me aka tabbatar an kore wani abu to kaga an tabbatar da wani abu me aka kore me aka tabbatar duk wayannan baka sani ba ana ihu in kamar babbaga idan an taba ka kai ihu an bar ka maka ihu ha ka zo kana zikiri yo kamar ma ku ci ka kana zo ma akai duk kwata a ciki ba shi yani hammatan tsani ha kana ihu in ya ni zaka ce wai kai ka san Allah hakika hakikan wa ka zo ka ce wai ba za ka yi sallah ba da kai sallah da ba kai sallah ba duk ɗaya ne jiya da ruwa duk ɗaya ne matarka da matar duk abin nan matar wani duk ɗaya ne kaji ma hukucin banza kaji ka yi zina da uwarka mana hanga ɗaya ɗaya ne kaji ka sauka wani irin matsayin ka kai wannan ba matsayin hauka ba ne haka Allah ba haka yake ba ana son duk abin da za ka yi ka san me hukunci ka je ka yi karatu ɗan ƙaramin littafin lahadari da muke fara karatun addini da ke me yake ga mana kawai da za ka fara karanta don ya fara nuna maka Allah kafin ka shiga yana ce maka me wala yahillu li imri'in mu'minin an ya'mala amalan hatta ya'lama hukm Allah bai kamata wani mu'mini ya zo ya kusanci wani aiki ba sai ka san me hukuncin Allah ba abin da Allah bai saukar da hukunci a kai ba kawai ba abin da muke gani a wajenmu mai sauki ka ci ba ko ba ka ci ba ana ganin to ci kanta Allah ba ya saukar da Qur'ani kuma kai magana akan ci za ka yi sallah sallar ka karbabbe kai karati ci a kulu wajrabu ko ba ka bane hatta ya tabayyana lakum al-hayt al-abyad min al-hayt al-aswad min al-sajr summa ko ba ka bane kai saduwa da matarka za a nuna lada ne za ka samu أهل لكم ليلة الصيام رفضتم إلى نسائكم هن هل لكم وأنتم ما هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ko ba ka bane za ka yi karatu da shi kai sallah ka fuskanci Allah Allah ya karba ko ba ka bane to abin da muke gani kamar wasa ba maza da kita wa bi bidin ahadikum sadaka قال يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته فيكون له عليه أجر يا من ذا الله إيه kawai dan yayi sha'awarsa ya kusanci bace matarsa za a bashi lada manzala ce a wara'aita law wadaha fil haram akana alaihi wujub wannan sha'awar tashi ya kake gani inda zai kai kan matar haram yana da zunubi ko ba yi da zunubi suka ce akwai zunubi to hakan nan in ka sauke akan matar lada za ka samu wanda addini bai bari ba ka je ka tambaya mu za ka yi aure kawai kai ka ga yarinya kawai za ka je ka aura wace ce za ka aura sai da addini ya gama iyyakum wa hadara'u duman qalu man wa man hadara'u duman ya rasulullah قال المرأة الحسناء أنبتت min manbace su ya ce ku yi hankalin za ku yi aure kar ku je ku auri kyakkyawar shara kar ku je ku auri kainuwa da ta da shegen fure mai kyau ka sa a bakin ka kaci ka ji kun san kainuwa yi furen nan da yake fita akan akan dauda ai yana da kyau za ka yi kwarwa kyau in ya fito je ka cire ka sa a bakin ka ka kaci to dan ka gama ce kawai ka ka je ka aura ka faɗi gaskiyan ka yi hakan nan ku masu mata ma kawai saurayi kun gaji ya biya muku ƙarya ku zo ku ba da ƴarku ku iyaye a'a a manzala ce idza ja'akum man tardawna dinahu wa khulquhu zawj da iyaye ba wai yake idza ja'akum man tardawna sayyaratahu wa baytahu ba wa jaybahu amma yau ba sai ake yi ba eh manzala ce saurayin ya zo muku ku duba shi ku bincika yana da halayen gari tarzauna kulka yana da mai ladabi ne mai haƙuri ne wanda zai iya rike muku ɗa ne eh to yaya kulansa da addini yana sallolinsa guda biyar a masallaci sai dai ga illa wani garura zai hana shi ba ba mai fahata ba ne ba ecomoc ba ne ba ɗan wiwi ba ne ba ɗan bangan siyasa ba ne ba ɗan wannan ɗanka sai ka bincika eh ba su bane to kun ba su bane shikenan ka ba da yarka kar ka zo ka ce ba ta da a ka zo ka ka ka ce bai da kuɗi a a ai kuɗi na Allah ne wa in yakuna bukara yughnihim Allah min fadli eh ku auren da su umma talakawa ne ai Allah zai arzuta su daga fadalansa wa za maka Allah ba zai faɗa haka za ka yi da haka kake wata jin kai da ne ba ne ma ko ba ka bane ko kuma wani tsohon malawo yawa kai uban ba ke ma uwar da kin raina wannan yaron da ba da kuɗi yana da mota wallahi ni kai ya ta ba za da je gidan da ba mota ba a gidan da ke da mota ka je ki ba duniya bane kika samu to kin samu duniyar shi din wa ya kai yo miki cewa ba zai samu mota ba Allah ba zai baki mota ba ko da gida ka je ki ko da da naira ka je ki hakoran ki na dinari ne ko na azurfa ne eh sauran ya zo da yana addini sai ina lahi da wani ustazi ne ba ka san ba abin da aka raina irin masu addini amma kuma masu addini ku kuka raina kanku ba ku zuwa ku yi nemi halalinku kun ɗauki fararen hula kun manna kanku a kun sa wata jallabiya mai dauɗa a kun hajiye gemu wani dogo wani gajere ba za ku jala ku yi fesfes su don ku ba an yi magana ya yi kafa duka faso yanzu za ka ba mutane sha'awa a guda kakkas in majiyar lafiyar za ka zai kowace zama fara kan a wanke a goge ka zo kusa da su akwai turare akwai yana kaji a jikinka a wata ka zo tsazani baki duka kumfa a hakora jaja ka ci goro ne ko ka ci tuwo ne ya saura ba wanda ya sani in ka bude kamar tsohon kwatanni a kaba duk fasau kamar galman makago to yaushe za su ji daɗi su baka yansu a to domin haka ku samari in za ku yi aure ku kal ku kalli sha'awa kyau ko kyar wani ne manzo Allah haka yake tun kahul mar'a li arba'in mutane suna auren mata saboda abu hudu mutane ba bai ce ku auri mata ba saboda abu hudu ba ku gane al'adar mutane waɗansu suna auren mace don kyauta waɗansu suna aura don ƴar wani ne waɗansu suna aura domin kuɗinta ko uban da ya mutu ya bar mata gado wani ko zai nemi addininta ai da ta taso a gidansu akwai addini to wannan shi ne kuma menene Allah yake faɗa na ma- mutane malamai suna cewa duk matar da za kake so ka aure ka auro ta a gidanka ku zauna kalli uwarta yaya halinta da ubanta idan mai haƙuri ce wanda tana jire haƙuri tana girmama baban tana to ita man ta zo gidanka haka za ta yi dan yarinya almajiran mahaifiyar ta ce. yaro kuma almajirin mahaifinsa ne shi ma yaro ku kalli ya gidansu halin in ubansa tsohon dan giya ne to shi ma zai fara giya tuku ya bari in ma zai bari don ba a kasafe mutumin banza ya aure abin ya haifi abin kirki ba eh ana iya famu amma ba majority ba majority na banza ne siyasa da maryam ta zo da ɗa ba uba ta zo da sayan na isa gidansu suka ce ya maryam Allah laki wai daga ina daga ina maryam ma kana abuki imar asqawin wa ma kanat ummuki baziya babanka bai zama mutumin banza mai gallaza mutane mutumin ba mara hakuri sai cutar mutane in an hada su da kasuwa wannan shine imru sau imru sau shine mutumin banza wanda duk abin da ya hada ku sai shi ce duk abin kasuwa ne ya hada ku sai cike ka magana ta hada ku sai ya cike ka ko a magana ba haka kurin ya tayar ma da fada ne ya zazage ka haka kurin ba kai masa komai ba to wannan ka samu imru usu'i kenan kina suka ce mata wa ma kana abuki imru usu'i ba baban ka bai za mutumin banza masu mai cikar da mutane ba wa ma kana ummuki baghiya mahaifiyarka ba ta zama karuwa ba zinaciya ba ke kuma daga ina saboda Allah ba ya daura wa mutumin kirki abin banza mutumin kirki ba a Allah ba ya ba shi abin banza al-khabithuna al-khabithatu lil khabithi da ba mutumin banza sai dai ya ce banza ina ji an gane to wannan shine abinda Allah subhanahu wataala ya nuna ai ba dole wa inna au iyakum ai mu da ku waye kan gaskiya a duba aikin da muke mawa mu da muke cewa Allah ɗaya ne mu ne ya cancanta muna cewa Allah mun nan shi ya halicci sammai da kasai Allah mun nan shi ne yake wadatarwa Allah mun nan shi yake fura rai Allah mun nan lokaci ya kai shi zai umurta a cire ran nan Allah mun nan shi ne mai tsiro da tsiro a doron ƙasa Allahnmu nan shi ne wanda ya ajiye tagulla da zinari da azurfa da ƙalabuna a ƙarƙashin ƙasa za mu sauno mu yi amfani da shi Allahnmu nan shi ya halicci dutse Allahnmu nan shi ya halicci ruwa Allahnmu nan shi ya halicci duk abin da muke gani da abin da ba ma gani shi ne daidai ko kuma ku masu cewa wannan mutum mutumi da kuka aje a gabanku ku kuka kera shi ku kuka gina shi ku kuka sassaka shi kuma ku ci Allah wane ne daidai mu tsakanin mu da ku waye mai gaskiya waye wanda yake da tafarki ta gaskiya mu koma ga hankali mamar ko hankali muka koma a yaro ya zo ya ce masa wannan mutum ne ya kai girman babansa shekaru yanzu wani yaro karami ya zo ya samu mutum kamar ni ya ce aini ne na yi shi sai ka yarda don kawai ya ce shi ya zai yaro mai shekara goma sha biyar ko shida ya ce ya haife ni ni mai shekara kusan saba'in ya zai zama gaskiya in ka yarda shi kai wawa ne kenan in ka yarda da hankali ai ba za ka yarda ba to haka ne fa yaya wannan mutum mutumi da kai ka kera shi ka zo ka ce kuma Allah ka ne kuma ka zo ka ce shi yake arzuta ka da me arzuta ka kai ba kake zuwa wai kake yanka a gaban sa kuma baya ma magana ka bar shi a wajen da rana ta dake shi ka bar shi a nan idan damuna ta yi ruwa ta dake ya dake shi ka bar shi a nan in aka yi guguwa ta hau ta wuce ka bar kai ma kana zuwa ka je ka shiga ɗaki ka goya sabon Allah ta kuma ka zo ka ce wai kana kare Allah Allah da shi ba zai kare kansa ba sai dai ka kare shi ka wani irin Allah ne wannan ai inda kana da hankali ai ba za ka taɓa yanzu da wannan ba shaka Allah ya ce duk wani bautawa wani Allah kurma ne daidai ne makaho ne ko mahaukaci summun bukumun umurin ba um la ya kilo eh kasa wannan ba za su taɓa shigewa ba kenan ka ga mutum mahaukaci makaho daidai kurma ya za ka yi ka shirya ne da ake makurma daidai din ya yi wani burin tsinsa ka fahimci wani abu yana da hankali ka kama hannunsa za ka shirya shi to ma ka ji ne ka kai mar hannu ya kai mar duka to to to ya za ka yi shiru ai ba zai shiru ba to domin haka ashe mu ne muke kan shirya ba su bane suke kan shirya wa inna auqiyakum kar ya rudar da su wannan din la la hudan au fi dalalin mubin domin ka ga musu kullu tusaluna amma ajramna ina ruwan ku da mutum ku jale mu mu yadini mu ma ku jale mu ai mu ba ba mu tsangome ku ba ku jale mu mu yadini ku san musulunci ba tsangoma ba musulunci ba ba tsangoma dan kar yi ku gani ko malami ne ne suka baki da zaki kafirai ne ne wallahi ba musulunci a karantar da shi ba shekanin sa ne ya karantar da shi ba inda musulunci yake ka zagi mutum saboda addininsa ba inda musulunci yake ka zagi mutum saboda kabilarsa ba inda musulunci yake ka zagi mutum saboda abin da shi ya yarda kai baka yarda da shi babu shi ba karantarwa musulunci ba ne ko malami ne ni tijanin malam na faɗa fatu burhanakum in kuntum sadiqin ya kare da Allah yake ya zagi mutum kawai haka kullum bai ta afwa ba wa yake maka a kaburi mai bauta turu mushriki Allah bai yake manzon Allah wa in ahadun min al mushrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighuhu ma'mana in ɗaya daga kafirai mushrikai yadda zai zo kusa da kai ya zauna ya yaɗe ya ji maganar Allah ga haushi a jefi ga yawan maganar Allah in ya ƙoshi yake zai tafi rakaki ya tafi inda ba za a taɓa shi ba amma in ka- in aka taɓa ka to kai ku zama so in aka taɓa ka musulmi in kitabun ne ya taɓa shi to kare da maso ko ya kare kansa kuzina lil ladina yuqatiluna bi annahum zulimu wa anna Allah la ha ala nasrihim la qadir alladina ukhriju min diyarihim wa amwalihim bi ghayri haqq wanda aka yi musu wani sun ba ka mutunta yawa sun zaman lafiya wanda ba ya nuna ma- yana nuna mana kiyayya shi ne aka ce ka nuna masa kiyayya kaga ni yanzu ina mamakin kiristan din Najeriya wallahi ina mamakin su da suke ba sa son musulmi ban san ina suka samu wannan ba. babu shi saboda mu musulmai Qur'ani ya gaya mana kiristan abokanan mu ne masoyan mu ne suna son mu wanda ba san musulmi kafiri mai bautawa gumaka da ba yahudi ولا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدنهم أقربهم مودة للذين الذين قالوا إنا نصارى لأن فيهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون فدوا بعض مثلا هل يبون في أيضا يتولد بعض المسلمين أشد عداوة ba sa son musulmi tattab ba sa son su gama musulmi su ne yahudawa da mushrikai wannan dama wannan mu da su Allah ya faɗa dama wa bada baina na wa baina kuma adawata wal bagza ila yawmul qiyamah hatta tuminu billahi wa mu da ba yahudi da kafirin kan dutse mai bauta turi to mu da su ba abokantaka ba zaman lafiya sai sun yarda da Allah ta amma mu da kiristan mu zauna lafiya haka Allah yake mu da kiristan wala tajidannahum akrabuhum mawaddata akrabuhum mawadda bai ta hubban ba kun san mawadda ba so bane kawai kauna kun san kauna ya bi so yace allazi da qalu inna nasara wayannan da suka ce mun kiristan ko nasara zaka same su akrabu suna kusa suna kaunar musulmi sosai domin ne fijin istisina wa ruhban dan su suna da bishop da kuma pastor wannan la yastakbiruna kuma su ba masu girman kai ba su ba su da girman kai ba sa raina musulmi amma yau ban san aina aka samu waye ya fura kunnensu suka shiga wannan musifan mani ba sai a mu ne ba mu fahimci musuluncin ba muka zamar da su su da yahudawa da Allah yake a shaddun nasu adawatan din muka haɗa su ma ciki muka yi musu magana ɗaya suka fahimci cewa ke mu makiyansu ne suka mayar da su ma sakamako irin wannan to ba sani ba wannan in kuma mu ne muka yi duk wanda ya faɗi wannan to iftara ala Allah kadhib dan ayoyin nan baya neman wani dogon malami da gemu da zai ce zai fasara ma wayannan ayatun muhkamatun ayatun muhkamatun ay wadihatul dilal ba mutashabi bane wadihatul dilal yana nan a ciki ga makiyin ku ga abin nan hakan nan lokacin da waye za ka zauna da su lafiya ya faɗa la yanhaakum Allahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum wa lam yatazalu 'ala ikhrajikum an tuwad an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin inma yanhaakum 'anil ladina qataluukum fid din وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوه Allah bai ce mu bai hana ku kuyi mu'amala da wanda addinin ku daban bai yaƙe ka saboda addinin ka ba bai kore ka daga gidanka saboda addinin ka ba bai goyi bayan wanda yake cutar ka saboda addinin ka ba an tubaruhum ku ringa yi musu kirki ku ringa musu kirki albiru me albiru shi ne yin kirki albiru ba wai kana irin komakonko irin ruwan zafi a ba haka ba albiru a shi ne وليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وباليوم الآخر وملائكته وكتابه والنبيين وآتى مال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ولا شيء البر ولا شيء البر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ba wai tsoron Allah shine kana kunkumi kana wani ana kana wutar a'a ba wannan ba ne kirki shine ka yarda da Allah daya ka yarda da littattafan Allah daya ka yarda da mala'iku ka yarda da annabawa dukkan su ɗaya ne ka girma su ka cire kudin ka bisa kana so ala hubbihi wa atal mala ala hubbi ba wai a sai ta mala ala gai hubbi ba in ka ba da kuɗi lokacin da baka so baka da lada yaushe ne lokacin da kuɗi baka so in yi shekaran ka kai tamanin a yi wala ka kai shekaran tamanin kana da kuɗi kana son kuɗi ne wallahi kana da shabar ka baka so don ba wani abun da zai baka amfani mai yaushe ake so yanzu samari kuɗina ai kuna son kuɗi a ko ba haka ba wannan ku ne yanzu wanda za a ce ala hubbi dan me ga ku da ƙarfi ga ku da abun yi a gaban ku da yawa kun gana ya fi dakin kanku ma ko ba haka ba kuna so ku ku hau jeep prado kuna so ku hau lexus kuna so ku hau land cruiser uh, two- uh, 2022 ko ba haka ba kuna so ku hau Lex- lexus kuna so ku hau Rolex kuna so ku sa rich watch Ah? kuna so ku sa dole na diamond kuna so kaza kuna so kaza kuna so multi purpose building kuna so ko ba haka bane duk da kuna tafiya nan da kafa garin ba kun ga gidan wani sai ku tsaya har za ku lan ku zai faɗi kun bude baki wata kira ku yi karo da wani haka kullum sai ku yi majalisa a bakin titi ba don komai ba don ku rinka ganin motoci masu kyau eh samari ba in in ma in ba ba dubiri ba ni ba taba gairu wannan samari ba dubiri ba masu matattun zuciya ba inda zaka je ka samu samari wai sun yi majalisa majalisa ne wanda ka zauna zuciyarka ta mutu kana zaune mota su wuce billahi ka gani barawon gwamnati billahi da biya sata ne in kun ga saurayi ne kaman ku billahi baba kai wannan ba ku biya billahi baban sa barawon ne billahi ya sace gwamnati ya ka san baban sa ya sace gwamnati to tun da zai saka kai kana wajen kai yanzu an baka ba za ka saka ba ka- ka kwata na kai ma in dai satan hu mai sauki ne ko ba haka bane to domin haka wannan duk mutuwar zuci ne ya kawo muku majalisa iya ku majalisu bi turqati in ji maza Allah. kai ku daina zama a kan titi in ji maza Allah. Allah ba zan hana saboda mutuwar zuci ne kada zauna a kan titi sai mutuwar zuciyarka ta mutu ba za ka ji ka- ka zauna inuwar safiya hanci ta yi ka koma inuwar harfi rana ta yi ka koma inuwar rana yamma ta yi ka koma idu ka zo makarantar billahi na ji miliyon ɗari biyu wani abu ne kai ba ka da fa naira dubu biyu a jinka naira dubu biyu ba ka da shi a jihun wallahi ba ma kafin dokar ebile ke ko wani ne maza wanda ya hana mu kuɗin nan wani maza ha ene ne ne ne ne ko ma na ta amma na da wani kansa kan ko biya za a mulla talakawa to ko kafin shi ya hana ba ka da naira dubu biyu a jihunka ko ba haka bane amma wannan ka zo na kana billahi da miliyon ɗari biyu wani abu kai da Allah gai ana magana miliyon biliyon kai kana mana wani banzan magana miliyon ɗari rafa yarfa irin ka kawai wai yarfa To akwai yarfan da ya bi ka kai ya baka da dubu biyu ka raina miliyon ɗari ai kai ne uban yarfofi ɗin Ah, ku je ku nema sai kun gama surutu kun shiga gida ku haje in ku to mara uku hudu ba dan kun za ku ci mara biyar ma Aka- kai ni na wani abinci ne kai wani gidan nan ba abinci ne billahi lazi eh ce to ga idan ka je an haje maka ya ce wannan ne man ba wannan muni ya a gidan nan wannan haje ne mun bi tsaye da ni ba ni ma na bar gidan nan billahi lazi ya ta ya ta raina ni ina yanzu zai ce ni mara wannan wannan wannan mara biyu zai ce shi ba rabin mara ba zai iya kawo ba an ba shi mara biyu wai ya raina ɗan neman nan a an yi wanda na ji yaro yana zamu wannan mara ɗayan ma ba zan ba shi ba Allah ya je nema mara ɗayan ya gani mana wasa ne mara ba ku ne ce a oh yau green revolution ya ke yi wai green revolution kusan green revolution ina kuka yawa wani ya jama wai miyan aljanu a bari tukunna mana ai ba ba ka sai kai aure an neman na kukan ba ba abinda aka kada shi ba garin kukan an ce ka kawo ka gudu kenan a to daga gara ya kare to domin haka ka je ka nemi aiki ka je ku yi aiki kana da karfi shine za ka yi aiki in ka tsufa talaucin ka zai karu karfin ka ya tafi sai dai ka mutu da yunwa ko ba haka bane aha tsohon ka ka taimake shi lokacin da kana karami tsohon ka bai wuce mara daya ba ya ciyar da kai yau kanin ka ya zo shi kuma ki- abin da yake samu bai karu akan ma'ana ɗayan ba to ya ba dole kai masa hakuri ba ka ji sauran ka cika a waje ka je kai leburanci ka cima eh har wani dan rashin kunya za ka ya buki kwanon abinci ɗin ko ya ɗauka haka ya rike ya raina har abinci ya shige ko kuma ya ajiye ya fito wai yana fushi ka ga uwa baiwa Allah ita kuma ka zo ka dawo kan yaron nan dawo dawo baiwa Allah iyaye mata ka san bayan Allah ne sosai eh suna son yaya ne dan da baya da kuma uwa duk lokacin da ka ga uwarka tana son kuna kudi yawa ne tana son ɗaya to mara amfani ne ta fi son mara amfani ta ka ka a cikin Allah ta fi son shaka ka in kai kuma in kai magana kamar da gaskiya kuma za ka gaya ma gaskiya abinda ta gaya min kuma gaskiya ne to shi din in ban kashi kusa ba zai kala lalacewa ai kai din ka shiga hanya kai hakuri amma shi din bai shiga hanya ba ya za nake so in jawo shi dan ya shiru in muka yi fushi duk muka kole shi zai tafi ga baki ɗaya shi baki to kaga wannan maganar ma gaskiya hankali zai ɗauka iyaye Allah ya ba su lada a kuwa mutum ai ba ba irin ta yi amma mu ba ne na ruwan za zai da kai mu za su yi kai sai an je zaro da sanda sai kamar ka karbe sa ya mana uwa kai kuwa ya yi fatuwa fa sosai uwa ba wasa ba ne aha kun ganin nan uwa ta tana ne yanzu haka na je a takin kwanta shi ne kama Allah akwai wata rana na zo yau kamar shekara biyu ana zafi da azumi na fito da lana sai ta ce sun zo da na zo sai ta sa dan kwanin ta mandil din ta ruwa sai ta ce zon kwanta ta je na cinye ta ta ruba mun wannan mandil din saboda in ji sanyi to ka duba ba ni da ina da jikoki ma ita tana ganin ina jikoki na ƴaƴan sun ce mata kai baban mu din kike haka zai ce baban ku ko ya wajen ku baban ku amma ni yayi na ganin shi kamar jikokin sa ne to wannan shine Allah dai ya ba su lafiya Allah ya ba mu ya ba mu albarkar su la tusaluna amma ajramna domin haka ku kyale mu wala nusalu amma ta'maluna in mu ba za su tambaye mu akan ayyukan ku ba sai mu tsaran daga lokaci ya zo Allahu a'lam Naam. Akwai tambaya? To, bismillah. Ka zo ka zauna. A ba shi kujerar zama. A gan ka kai ma. Kama kaɗana. Eh? Amin. Eh. Eh. Su kai wajen shugaban kasuwa. Ba ya ce a kasuwa ta ta ba? A kai wajen shugaban kasuwa. Shi shugaban kasuwa ya tambaye wanda shaddansu suka bata ya ce gashi saboda Allah asara da mu duka ya shafa amma akwai abin da aka kawo na nuna hakika naka ne ka ce naka ne ka karba an ba naka bane ka ce ba naka ba kar ka tuto ni dan dukkan su sun san da kayan su. wanda mace da kake da kowa zan kayan wani in barawa ya sa ka ya kai wani rumfa kayan iri ɗaya ne ba in yana so zai ci zauna ya je bara ya ce zaune yana zuwa sai je ga mai ko ka gani wannan baka haka bane an kawo kaza za zuwa kama haka da suke to domin haka ya kai wa man da make din akwai shugabannin su amma in ya ya tsanka gobe za a yi su bashi rigan fatime rigan jahannama zai sa na'am Mm.
in kun ce bi barka da ba ku ɗan wani guda ɗaya wanda har yanzu ba ne ba ce wani shekara goma sha ba.
Mm.
To ba ina samun labari wani suna cewa kuma an kashe shi. Wace zai yi su raba wannan dukiyarsa A'a ba zai yiwu haka ba. Na fari dai su je su samu civil society masu neman haƙƙin jama'a su kai kuka su faɗa daga wani local government ne ɗan wannan daga wani local government suka fito a san da wannan. An gane ko? Sai a gawa chief judge na Borno sai ya rubuta leta zuwa ga sojoji da police ga mutum iri kaza kaza yana kwakwasta ne naku da Allah a bincika mana za su gaya masa a mutum iri kaza kaza nan ai mun yi elimination na shi ai mun kaje shi a mun tura shi national prisoner can kuje za a faɗa yana kuje ya je kuje a tabbatar yana nan sai dai an yi an yi an gaji ba a samu labari ba to sai a jira shekaru na na gidansu shekarun gidansu ko shekarun garinsu mutanen garinsu shekara nawa suke yi su mutu in a haka ne a sai sun yi shekara saba'in mafi majoratin garin to sai a jira in shekararsa talatin ne ya fita za a jira shekara arba'in bayan shekara arba'in ba a gan shi ba a sai yanzu ya mutu an gane ko a shekara talatin da biyar a jira shekara talatin da biyar in dai ba a ji labari ba kana raba gado ina ji an gane aha sun kawo kan alkalami a kullum muna ne wa don muna ne wa ku kawo ne wa ku zane aiki ba to mu yi niyya an ba ku sadaka hutun da ba ku so ku ba mu sadaka bari ne in ba ku sadaka dama Allah yake kowa ya sadaka abin da yake da shi muku abin da nake da shi na karatu ai to na na yi muku sadaka sa cikin na ba ma da ya ga rawu da kan cikin da kuma Allah la ilaha illa huwa Amin, amin, amin, amin.